أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايان هكا بركة مدسادوة وأن مسلاتي ميتارة البركة مسجد عثمان بن عفان دنتي غبا دكراتمو نا رجال ونساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم واللفاء الدكتور سعد يوسف رحمه الله تعالى yau da iko Allah zan mu tashi akan darasi na goma sha biyu insha Allah yau muna 24 ga watan hudu hijiran manza Allah sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina 1442 wanda yi daidai da takwas ko tara tara ga watan disamba a kalandar bature 2020 idan ba a manta ba mun tsaya a ƙalƙashin umar bin al-khattab babu wanda yake mana bayani akan wane ne sahabin manzan Allah halifa na biyu a cikin halifofin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama mun yi bayani akan sunan shi da nasabar shi da fadalolin shi sannan mun shiga cikin bayani akan wadata sahabbai akan shi karan kanshi Umar irin irin yabo wa'inda wa'inda sahabbai suke wa Umar yarda Allah shi tabbata a gare shi idan ba manta ba mun tsaya a gaba ta biyu inda yake cewa nukta ta biyu akhraj al-bukhari an ibn mas'ud annahu qala ma zilna 'izzatan منذ aslama umar mun yi bayani can baya yanda aka yi umar ya musulunta wannan bukhari ya hutar da wannan hadisin daga abdullahi bin mas'ud yarda Allah shi tabbata a gare shi yake mana bayani yake cewa ma zilna 'izzatan منذ aslama umar ba mu taɓa gushewa ba muna maɗaukaka a garin makka muna maɗaukaka a idan mutane tun lokacin da umar ya musulunta kenan musulunta umar wani haske ne ga tahiyar wannan musuluncin sai zan mu tashi daga inda yake cewa wa qala ahlul ilmi لما أسلم عمر عز الإسلام وهاجر, وهاجر جهرا وشهد بدرا وأحدا والمشاهد كلها وهو أول خليفة وهو أول خليفة دعي بأمير المؤمنين وأول من كتب التاريخ للمسلمين وأول من جمع القرآن في المصحف وأول من جمع الناس على صلاة التراويح وأول من عس في عمله وحمل الضرة وأدب بها وفتح الفتوح ووضع الخراج ومسر الأمسار واستقصى القدات ودون, الدو... ودون الديوان وفرض الأعطية وحج بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حجة حجها ma'abuta ilimi suke cewa lamma aslama umar yayin da umar ya musulunta azzal islam sai musulmcin nan sai ya zama madaukaki kenan sai musulunci sai ya ɗaukaka kasancewar can baya mun karanta munzu mazinna a izzatan munzu aslama umar radiyallahu anhu kasancewar umar ya musulunta to shi karan kanshi musulunci sai ya ɗaukaka can bayan ba manta ba mun yi bayani akan lokacin da umar ya musulunta a daren wannan aka fara hutawa gaban ka'aba aka fara hutawa ubangiji wanda ma ba a san ba musulmi bane ba a wannan daren aka san eh ashe wani ya riga ya musulunta ba yau ba kenan umar tare da shi aka daga wannan musulmcin karkashin haka umar yake wata yake wata wata magana yake cewa kunna azalla qaumin afa'azzana Allahu bil islami yake cewa ai mun kasance makaskanta mutane ne iya kaskanci ya kare akan mu dauka lokacin nan ɗan sarakunan furs da na rum dukansu suna sai tsara ne akan larabawa kuma suna daukan larabawa akan kurmuru ato ganin ne ma'abuta suna bayani akan larabawa ba komi ba ne ba larabawa ba illa makiyayen dabbobi busu da wata hadara busu da wata sakafa larabawa to shine umar yake bayani yake cewa ai mun kasance mutane ne makaskanta fa azzana Allahu bil islam Allah sai ya daga mu da wannan musulunci yake cewa wa lam tadaina al izzata bi ghairihi la'azallana Allah yake cewa to da zan mi kokarin mu nemi wata daukaka koma bayan wannan musuluncin to wallahi ubangiji sai ya sai ya kaskanta mu ya maida mu yanda tauda mu wannan musuluncin shine daukakan mu kuma haka ubangiji ya tabbatar mana walillahi al'izzatu wali rasulihi walil mu'minina duk inda mummuni yake to ka tabbata mutumin nan daukakakke ne sai dai in ya nemi wata daukaka koma bayan daukakar da ubangiji ya mai da wannan addinin kenan duk lokacin da muka saki hanya muka ce a'a muna neman wata ɗaukaka koma bayan wannan ɗaukakar ta addini to wallahi tallahi wani zai kaskanta in ce a'a ba gaskiya ta ba nake nema ta ɗaukaka da ba ba imani na yake so ya ɗaukaka da ba da ya wani shashaguwa wani abu can daban to wallahi tallahi zakka kasance makaskanci har abada shine nan malamai suke cewa tun lokacin da umar ya musulunta hakika musuluntin ne ya kasance ɗaukakakke ya ce wa hajara jaharan kuma umar ya yi hijira a bayyane kuma bayan sauran sahabbai lokacin da aka yi hijira kowa wani idan ya tashi zai kama hanyar makka zai kama hanyar madina zai yi gabas to sai ya bi arewa ya tafi daga can arewan sannan ya karkata ya karkata ya kama hanya ya huta da gari sabida ne sabida ka a gan shi ya kama hanyar huta gari a yi subsunan shi a ce a'a wani hijira za ya huta dalilin shi ya sanya su sahabbai idan sun tashi hijira kowa sai ya ringa koye-koye wani sai tsakan dare wani kaza wani kaza amma ne lokacin da umar ya tashi hijira sai ya tambaye sahabbai da suwa da suwa suke nema su yi hijira mutane wurin goma sha shida suka ce za su yi hijira tare da shi ya ce to mu gamu lokaci kaza a wuri kaza da ya taho ya tattara da abin da zai tattara sai ya zo gaban ka'aba ya zo ya ban kwana da mutanen da yahudawa da kahuran ƙwararsu sai ya zo ya ce musu to gashi nan ya yi azama zai yi hijira ya ce duk baban da yake so ɗiyan shi su maraita ko matar shi ta zama armala matar shi ta yi ta kaba to ya biyu aka yi zo ya faɗi musu kuma kowa ya sani duk wanda ya ƙoƙari ya bishin to haƙiƙa abin da ya tabbatar mai ko ɗiyanci su zama marayu ko ko mata shi ta zama ta mai ta kaba haƙiƙa wannan su yawa zai kashe shi ana kallon umar taƙim taƙim ya kama hanya ya huta daga garin makka ya haɗu da wancan mutanen guda goma sha shida ko sha biyu ne wasu ka kama hanya suka ta yi garin madina babu wanda ya tsokace su babu wanda ya musu magana wannan yana nuna mana ƙarfin fadalata umar radiyallahu anhu yake cewa wa shahida badaran wa uhudan wal mashahida kullaha yake cewa kuma umar yana daga cikin tawaga wanda suka halarci yakin badar yakin badar ai mun sai iya fallalar da ubangiji da ya sanya saboda saboda ubangiji yana tabbatarwa yake cewa ake cewa manzo Allah amma alimta anna Allah qad tala ala ahli badr fa afa anhum fa inni qad ghafartu anhum ake cewa Umar ake cewa manzo Allah shin baka sani ba ubangiji yayi duba a mutanen da suka tai suka yi yakin badar kuma ubangijin su dukkan su ya gafarta musu hatta da cikin mala'iku mala'ikun da suka sabko aka yi yakin badar rasu a cikin su ma mala'iku fadalar su ba ɗaya bace ba darajar su ba ɗaya bace ba to umar yana daga cikin mutanen da suka ta yi suka yi yakin badar bayan wannan mutane goma an lamunce mai an sanya cikin kalkashin mutane goma wanda aka musu lamarin shiga gida aljanna gashi nan kuma ya halarci badar kuma su kuma badar duk wanda ya halarci badar an riga ya an gafarta ne ya tafi ya sheke ayashi an gafarta ne daga cikin sahabbai da ko wanda ya aikata wani aikin lahi wanda ya cancanci a kashe shi amma dai da aka zo aka ce wa manzo Allah da shi fa aka yi yakin badar yace ku kyale shi saboda saboda ubangiji ya yi duba a cikin zukatansu kuma dukkan su ya gafarta musu sannan yake cewa wa uhudan kuma da umar aka yi yakin uhud wal mashahi da kulliha da dukkan wa'ansu yaƙiƙiƙa wanda wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi tare da umar aka yi shi idan umar bai taɓa ba sabawa ba akan wani yaƙi ɗaya wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya huce yi shi ba yake cewa wa huwa awwalu khalifatan tu'iya bi amiril mu'minin kuma umar shine harkon khalifa wanda aka fara kiran shi da shugaban mummunai ainihin lokacin da aka aka aka dora umar sun kasance lokacin abubakar suna kiran shi khalifatu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama mai mamayin gurbin manzan allah mai tsira da abincin allah shi tabbata a gare shi sai ga abubakar ya rasu aka ɗora umar to shi umar da wani suna za a kiraye shi sai dai a ce mai khalifatu khalifatu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mamayin gurbi khalifan khalifan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam abinda kai tsaho sai aka yi shawara aka ce to kamata yi a samu wa Umar wani suna wanda zai bambanta da suna Abubakar takan yi a zo a shigo bada a ce a ce qala khalifatu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to wani khalifan ne yace ai shi ma Umar khalifan manzan Allah ne to wani khalifan ne yace manzan wannan Abubakar ne ko kuma Umar ne ana nan lokacin nan sai ga wa'ansu tawaga aka ba da dama kowa ya ta yi tunani akan sunan da ya kamata a kirayi umar a lokacin nan da kwai amuru bin al'as wata tawaga ta zo yana zamuna a bakin masallaci suka ce me suna neman amirul mu'mini da suka ce suna neman amirul mu'mini sai tambaye su wane ne amirul mu'mini sai suka ce me to waye gare mu ko umar ba sai wannan sunan sai haranta mina sai sai daddada miran shi a lokacin nan ya shiga wurin umar da ya shiga ya ce assalamu alaika ya amirul mu'minin ya kai shugaban mummunai amincin Allah ya tabbata a gare ka umar shi ma ya ji daɗin wannan suna a mutanen nan suka shigo suka kirayi umar da amirul mu'minin bayan sun tahi sai ya ce to ga suna nan tunda an ba ma kowa dama ya ta yi tunani akan sunan da ya kamata a sanya maka gashi na an samu kurba ai imta'in shi sai ce to a kirayi sahabbai a zo a yi shawara aka yi shawara suka ce eh kwarai kwa a matsayin ka ga kanin amir ne kai shugaba ne gare mu kuma mu kuma mummunai ne kenan shugaba ne kai na mummunai aka sanya mai wannan sunan kenan shine harkon khalifan da aka fara kiran shi amiru almu'minin yace wa awwalu man kataba tarih kuma shi abu shi umar shine harkon wanda ya fara rubuta tarihi a rubuta date a ce a rana kaza an yi kaza rana kaza da aka yi hijira ita ce rana ta harko ɗaya ga watan ga watan ɗaya ga hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne ake mana lissafi yanzu da hijiran manzan Allah shekara 442 kenan umar shi ne ya fara rubuta tarihi kuma tarihi kyan shi idan an rubuta da dan ka amanta a lokacin nan aka rubuta lokaci kaza daidai lokaci kaza wata kaza rana kaza an yi sulhu hudaybiya lokaci kaza an yi yakin badar lokaci kaza an yi yakin uhud lokaci kaza akai kaza akai kaza shine aka hada mana wannan tarihi kenan farkon wanda ya fara rubuta tarihi shi shine Umar radiyallahu ta'ala anhu yake cewa wa awwalu man jama'a alqur'ana fil mushaf kuma umar shine farkon wanda ya hada alqur'ani a cikin a cikin a cikin littafi guda haka ne shi ya fara gaba wa umar sun haɗu yawwa kenan idan malamai sun yi ta bayani akan kasancewa awwalu man jama'a awwalu man jama'a a ainihin tarihi shi shine abubakar aikin amma dai da shawarar wa farkon wanda ya ba da shawara a hada shi shine umar shi sanya mafi yawan malamai suke cewa awwalu man jama'a alquran umar saboda saboda shawarar shi aka dauka ai mun karanta can baya lokacin ayyukan ayyukan Abubakar na hada alqur'ani muke cewa Umar yazo ya bashi lokacin da aka yi ma'arakatul yamama Umar yazo ya ba ma Abubakar bayani ya mai bayani yace me ka gani an tahiyaki ma'arakatul yamama an kashe wurin wurin wurin hafizan alqur'ani kaza kuma muna tsoron yau ko gobe idan an sake wani abu su ringa tahiya hafizan alkur'ani a waye gari babu wanda ya haddace alkur'ani kenan shawara mafi kyau a hada wannan alkur'ani abubakar ya ce ya za yin hada abinda abinda manzan allah bai hada shi ba nan abubakar umar yake ta kai kawo a wurin abubakar har allah ya yaye mai ƙirjin shi ya gane irin abin da umar ya gane ya kirayi zaidu bin sabit aka zo aka yi tawaga aka haɗa wannan alƙur'ani kenan farkon wanda ya bada shawara a haɗa alƙur'ani shi shine umar ya ce wa awwalu man jama'a nasa ala salati tarawih kuma umar shi shine farkon wanda ya haɗa mutane akan sallah ta tarawih sallah ta asham da muke yi ko kuma tahajjudi shine farkon wanda ya fara haɗa mutane ya akai haka mun karanta a can baya kasancewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya huto rana ta farko ya yi jam'u tare da mutane tare da sahabbai lokacin nan yana itikafi ya dan kewaye kanshi a cikin masallaci sai ya huto da ya huto ya kira sallah sahabbai suka bi shi afon bai huto ba ya fara sallah sahabbai suka bi bayan shi washe gari ya huto washe gari ma ya huto aka bi bayan shi aka yi sallah sai kwana na uku manzo Allah sai ya zamna yake hutawa sahabbai suka yi ta dan daga murya kadan kadan duk dan manzon Allah ya ji dumunsu ko ya huto manzon Allah bai huto ba sai daga baya yake musu bayani yake ce musu a ya ji tsoron ya huto a farlanta musu wannan sallar su kuma idan an farlanta musu bisa iyaye bisa iyaye ba a ce kullun cikin azumi bayan sallah guda biyar sai mutum daddare sai ya sake hutawa masallaci ya zo ya yi wata sallah sallar tarawih abu ne wanda ba kowa yake iyawa ba shi ne manza Allah ya gudun ka a wajen ta mana manza Allah ya zama shi bai hutu ba ya yi sallashi shi kadai to lokacin umar umar ya hutu cikin ramadani ya ga masallaci wancan yana sallashi shi kadai wancan ma yana sallashi shi kadai wannan yana karatu karatun wane yana shiga cikin wane sabida illar ta a farlantar ta kau waye yake iya farlantawa sai ta hanyar manzan Allah ake iya farlanta mana hukunci manzan Allah kuma ina yake baya ne ya kaura kenan a yanzu ana iyawa a hada mutane a yi sallah shi sun ya umar ya umarci limami guda mutanen da dukkan suka yi sau aka fara sallar tarawi kenan shine harkon wanda ya fara sannan ta sallar tarawi a cikin masallaci da bayan limami yake cewa wa awwalu man assa fi amalihi yace kuma umar shine harkon wanda ya fara al'as shi shine inspector mutum ya ringa bibiya wanda ya ba ma aiki am ka ba ma wani ka a matsayin ka na shugaba ka ba ma wani aiki ka bibi bayan shi da dare ka gani ya aikata abin da ka ba shi aikatan ko bai aikata ba wannan duka walin shi dukkan wasu gwamnoni da yake dorawa yana bibiyar su ya gani shin aikin da ya ba su suna yi ko kuma ba sa yi kenan farkon wanda ya fara wannan aikin shi shine Umar radiyallahu ta'ala anhu ba ma bawai ba mutanen shi ba wanda ya ba mu aiki ba hatta wanda aka dora wannan insu yaunin shi akan su yana bibiye su da dare yana bibiye halayen da suke ciki kuma wannan shine jagora adali kai ka samu lada ka ƙi kuma ubangiji ya kama yake cewa wa hamala durrata wa addaba biha kuma Umar shine harkon wanda ya fara daukan sanda kuma ya fara ladabtarwa da ita Umar yana bin kasuwa ko wurin masana'antu ya gani idan an tauye an tauye haƙi Umar yana gudu idan an yi ba daidai ba yana gudu kenan harkon wanda ya fara wannan abin hizba shine Umar radiyallahu ta'ala anhu yake cewa wa fataha al-futuha kuma ya bude birane gari ruwa daban-daban Umar ya bude su a lokacin shi ba a taba samun budi ba na daula musulunci ya bude gari ruwa na arnawa kamar kamar lokacin Umar an bude birane ba ɗaya ba biyu ba a hannun shi aka bude daulatul furs aka bude daula ta Roma ta Roma gashi nan kasashen da suke nan sai spain dukansu a lokacin shi ne aka yi ta yaƙi aka yi ta yaƙi aka buɗe yanzu nan da shekara hamsin ka taɓa shi an ce maka ga musulmai sun buɗe wani gari ai sai dai a ɓaci wannan shi yake nuna mana raunin da yake cikin zukatanmu a wannan lokacin idan muka riba baya kaɗan nan ƙasashe wayanda suke baya mutum bai isa ba mace ba ta isa ba ta sanya hijabi madauki nan turki nan kadai shekara 20 baya mace bata isa bata sa bani niqabi bata sa hijabi ba ta huto ta huto gaban mutane amma dai Allah da ikon shi canji yana zauwa yau da gobe yau da gobe an ya kai gidan kallo ana bera shi tsohon masallaci an bero shi masallacin shi muna kyauta zanta insha Allah daula usmaniya takan yi ta dawo ga kuma Allah karfafa musu yake cewa wa wada al kharaja kuma Umar shine harkon wanda ya fara sanya yanku haraji wanda ake biya wani tilas he ya bada kaza duk da kasancewar abu ne wanda an riga ya an yanka shi amma dai ba amsa a lokacin nan kamar ba kasancewar jizya tana cikin haraji aya lokacin nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aya ta sabka ta bayyana wanda suke koma bayan ku to abinda za su hatta yi wa jizyata an yadin wa musagirun har sai sun bada idan suna so bai ba yake su ba suna so su ku zamna kal su zamna karkashin ku to wajibin su ne su ba ku jizya suna makaskanta lokacin da za su bada wannan jizya kenan shine farkon wanda ya fara sanya haraji a cikin tahiyya ta musulunci yake cewa wa masarar amsara kuma ya birnan ta birane birnan ta birane shi shine a yi hanyoyi a yi kaza a yi kaza a yi gina gida a yi da sauran da makamantansu a lokacin umar aka fara yin haka infrastructure kenan umar shi ya fara wannan abin yake cewa wasu takasal kudata kuma shine wanda ya fara hukunta alƙalai wai shi ban ruwan shuha na ba ka hukunci ka ta yi ka yi a matsayinka na wali na ko a matsayinka na gwamna na idan kai ba daidai ba wallahi shi zai sa a kiraye ka ya tura maka takarda ka zo nan gaban shi hukunta ka in ya ga dama ya mena ka ci gaba da walin ka ci gaba da wakilta shi in ya ga dama kuma ya baddala kai sanyi wannan umar kenan ba sauki kurum karhi ake bi yake cewa kenan wastaqsal qudata shine Umar wanda ya fara wanda ya fara hukunta alƙalai yace wa dawwan diwana kuma shine ya fara rubuta diwani ayi diwani ayi arshe ba a rubuta kaza an yi kaza an yi kaza a arshi Umar ya fara yin shi kuma wannan abu ne wanda wanda addinin mu ya tabbatar mana in mizani ma'amala ta yau da gobe wajibinmu ne mu rubuta kamar yadda ayar dain take bayani ya ayyu wanda zina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuhu a mi za a rubuta a cikin takarda za a rubuta a rubuta in mi za a yi mu'amala ta yau da gobe a rubuta saboda mi saboda kan wani kai mance ko kuma takardar ta toye ko kuma wani ya mutu a rasa gani haƙƙin wani kuma diwani shi kuma wannan bangaren hukumci ne a wani an yi kaza rana kaza an hudda kaza daga cikin baitul malin musulmai kaza kenan a rubuta a aiki umar shi ya fara wannan abu ya ce wa farada ƙwaƙiya kuma shi shi ne harkon wanda ya fara sanya ya fara sanyawa daga cikin baitul malin musulmai a hudu a ba da kyauta kasancewar lokacin nan dukiya ta yi yawa an ta yi an buɗe gari kaza an kwaso ganima an buɗe ta an kwaso ganima dukiyar ta ma garin madina yawa aka hudda ta bayan gari ana tahiya ana barabawa ana rabawa ko ina ya ishe su saboda saboda adalci hayya kai da kwai wannan akufa ne ina tunani afwan da kwai sa'id bin amir walin umar ne na manta a garin da yake a lokacin da an ba ma garin madina ya cika da dukiya kuma ga baitulmali nan ta cika ana so a ba wa duk wani fakiri dukiya a lokacin nan umar ya tura ya ce a ƙidaye mai duk wani fakiri wanda ya cancanta ya ci zakka ya ci dukiya ta ta baitulmali walin shi wanda yake sa'id bin amir yana daga cikin fakiran da aka lissafa aka kawo takarda da sunan shi umar ya leƙa ya ce to wannan ba walina ba ne ba aka ce eh gwamnan ka ne wannan sa'id bin amir shi ma yana daga cikin matalautan garin sa'id bin amir umar lokacin da ya ga sunan shi umar ya fashe da kuka yana kuka yana kuka yana kuka ya ce ya za a yi ya hukunta ya sanya wani ya kasance shi shine wakilin shi a gari kaza amma dai a tura a ce ana so a kidaya wannan matalauta a garin a sanya shi a ciki a lokacin nan umar ya dauki dinare dubu ɗari wurin ya kai miliyar guda umar ya dauka ya aika ne wayanda suka tahi da suka tahi suka dauki wannan dukiyar da su ajiye ta ko'ina ba dai cikin gidan shi yana shigowa gidan shi ya ga wannan dukiyar ya fara inna lillahi inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yana kai yana ta kai kawo ya gaza zama a cikin gidan shi ya gaza samun nutsuwa matar shi take ce mai halar umar ya rasu ya ce wannan musibar da na shiga ta yi mutuwa umar wata musiba ce dukiyar da ya gani an kawo mai kuma an haɗi mai umar ya ba da a kawo maka wannan dukiyar dinare dubu ɗari ba ƙaramar dukiya ba ce ba ya gaza zama a gidan shi sai huta ya yi ya koma waɗanda suka kawo dukiyar ya ta yi ce musu su ɗauke ta su ta yi su raba ma talakawa shi bai buƙatar ta aka ta yi aka raba ma talakawa sai da dukiyar ya da ta huta daga gidan shi sannan ya dawo gidan shi bayanin da yake yi cewa yake za a raba shi da lahira a ba shi duniya za a raba shi da lahira a ba shi duniya yake cewa mutuwar wannan mutuwar umar ta yi sauki akan wannan dukiyar ya ɗauke ta kuma dukiya ce ta halak aka ba shi ya ci ta hali an mari'a amma dai saboda tsantsanin duniya ya nisanta haka aka kiraye shi za a hukunta shi sa aka tambaye talakawan shi aka ce menene gwamnan ku yake muku wanda ku yarda da shi ba suka ce mu ya mana komi sai dai abu ɗaya lakka wanda yake mana wanda ba mu jin daɗin shi shi shine duk wata yana da rana guda wanda zai hutawa majalisi ya zo hukunci baya hutawa a gida yake duk wata rana guda bai hutawa aka ce to ala shiga ta kai gashi nan ga ƙarar da aka kawo ya ce to a tambaye su sun taba ganina da wata tuha ko ma bayan wannan tuhar da suke ganina da ita suka ce eh mun shaida kullum tuha ila kan gare shi ku dauki kaddara ku dauko ku kaddara mutumin da aka bashi miliyoyin kuɗi kuma gashi nan riga ɗaya wando ɗaya gare shi yake ce musu to wannan riga ɗaya wando ɗaya wannan da gare ni a duk wata wanki ɗaya ake musu randa za a yallaina za su wanke mun wannan kayan shine rike rihe kaina banda hutawa saboda banda da wa'ansu ko ba bayan su nike zama a gida a wanke su a shanya su bushe sannan washe gari a mutu tuha ɗelaka gwamna gwamna guda nisantar duniyar suke yi ko ba don suna so ba aka ba su mulkin ba ba don sun nema ba aka ba su ba cancantarsa ta sanya shi umar ya gani ya ce da mun dora ka kai kai aka tafi saɓarin yanzu a hamayya muke yi ya za a yi mu samu mulkin ko mu tabbata wannan mulkin ba duk wanda ya kwana ƙalƙashinka bai ci bai sha ba wallahi ubangiji sai ya tambaye ka ya aka yi wani bai ci bai sha ba mu ya hana shi bai ci bai sha ba ga abuzar abuzar abuzar al-ghifari manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa sa'ishu wahidan wa saymutu wahidan zai rayu shi kadai kuma zai mutu shi kadai dalilin me yasa ya manzo Allah ya mai wannan magana ya nemi mulki ya nema a ayyana shi akan wani wakilci wanzu Allah ya ce bebe iyawa kuma ko ya kadde sake ya nema ko an ba shi kai amsa sabida yake cewa inni la'araka inni la'araka gairu salihin lihaza ko kuma au ma ashba hazari yake cewa ni ina ganin kamar kai baka cancanta ba haka a baka mulki saboda mai rauni gare shi raunin shi shi kuma dukiya daga ta zo kurin bai iyawa ya rike ta a hannun shi sai ya nemi wanda ya nika wata to wannan ya za a bashi dukiyar jama'a bai yiwa shi ne wannan raunin shi wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana shi kuma shi ma ya gani bai iya zama tare da mutane duk abin da ya samu kurin bai kawo mutane yake shi san ya aka kurse shi koma bayan gari ya ta yi zamna ya mutu a can sai ɗaya daga cikin sabon ya mutu ana ana tsiya aka zo aka aka ɗauke shi aka ce aka bi sannan manzo Allah ya yi tsawatarwa akan neman mulki neman mulki wani ina so ku bani kaza an tsawatar akan haka wanda ake so wanda bai zato bai tsammani wanda an san yana iyawa wanda mun sanya ka kai wakilce mu kuma wannan mutumin ya ikon Allah ubangiji zai kama amma dai duk wanda ya neme ta to ubangiji shi kuma zai dora shi a kanta zai bar shi tare da wannan mulkin ya yi ta hayaniye shi ya yi tarba yin abin da ya dace ba ga su waɗannan su kuma gudun gaske shine nan male yake ce mana wa farada al'utiya umar shi shine wanda ya farlanta daga cikin baitul mal a hudu a ba ma mutane kyauta kamar yadda umar ya kasance yana yi ya ba ma mate kun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dinare 10000 duka a cikin wannan a cikin a cikin a cikin a cikin a cikin baitul mal na na na musulmai yahuda ya ba su haka kuma umar ya ɗauki waɗanda suka ta yi garin ɗaya da suka ta yi yakin badar su 313 dukansu umar ya hudda musu wani kaso na daga dukiya a cikin baitulmal ya meka musu haka kuma waɗanda su ma suka yi sulhun hudaybiya umar ya ɗauka ya meka musu kenan daga wurin umar ne aka samu wannan ƙwaƙuya a bayar da kyauta a cikin dukiyar baitulmal yake cewa wa hajja bi azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam kuma umar ya yi hajji da matekun manzan Allah sallallahu alaihi wasallama fi akhiri hajjatin hajjaha a hajjin shi ta ƙarshe wanda ya hajjata wanda ya ziyarta kenan ba shi kaɗai ya tayi ba he da ya tattara dukkan matekun manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya tahi tare da su suka yi hajji kuma ya medo su gidajensu wannan shi ne umar radiyallahu ta'ala anhu sai gaba ta gaba yake cewa nuzulul qur'an bi muwafaqatihi yace sabkar da alqur'ani da datan umar umar zai yi magana akan kaza kuma alqur'ani yazo ya sabka duk dan ya datar da umar akan abin da ya faɗa kuma wannan ba karawar fadla bace ba a ce ga wani yayi magana kuma alqur'ani ya sabka ya tabbatar da shi akan abin da yayi magana ba karawar fadla bace ba mu dauka a rayuwar mu ta yau da gobe da kai da mai gidanka ka ce a kamata yi wannan kohon ta shigowa wannan biran a hudda ta a maida ta wancan bangaren kurmu a zo a yi ne a ce a wane ya ce a hudda wannan ko kuma kawon mayajin ya ce to wane a hudda wannan kofa a maida ta wuri kaza inda ka ce ka ji daɗi ko ba ka ji daɗi ba to ina ga ubangiji a saman bakwai a ɗaura a ce a abinda wani wani a tabbatar mana da shi wannan ba ƙarawar fadala ba ce ba yake cewa ana anas bin malikin radiyallahu anhu qala qala umar bin al-khattab radiyallahu anhu wafaqtu rabbi azza wa jalla fi salasil qultu ya rasul allah law ittakhadna maqama ibrahima musalla fanazalat wattakhidhu min maqami ibrahima musalla wa qultu ya rasul allah inna nisaa'aka yadkhulu alayhinna al-barr wal fajir فلو أمرتهن أن يحتجبن فنزلت آية الحجاب واجتمع على رسول الله صلى الله عليه وسلم نساؤه في الغيرة فقلت عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن فنزلت كذلك رواه البخاري ومسلم وأن حديث إمام البخاري ده مسلم سكا هتر شي حديث نيرك أنس دم مالك يتي عمر بن الخطاب يكي تيوا وافقت ربي عز وجل في سلاسل نايدا تي غمد أبنجزينا أكن أبوه بدأ faƙulƙultu sai na ce na harkonsu kenan ya rasulallah ya ma'aikin Allah lawai ta hazna maƙama ibrahim musalla ai da mun ɗauki wurin da ibrahim ya tsaya wurin da ake cewa maƙama ibrahim wurin sallah bayan mun gama ɗawafin mu ɗauke shi ya kasance mana bayan mun gama ɗawafi mu zo daidai maƙama ibrahim mu yi sallah a lokacin nan mai aka yi manzan Allah bai tabbatar da shi ba bai hana shi ba shawara ce ba da shi kuma manzan Allah bai yiwa ne yanke hukunci akan musamman shi duk hukuncin da zai yanke sai in ya kasance ya dace da abin da ubangijin shi yake so a lokacin nan sai wannan ayar ta sabka wattakhizu min maqami ibrahima musalla sai suka dauki maqamu ibrahim wurin sallar su ya dace da game da abinda ubangijin shi yake so ko bai dace ba ya dace na biyu yake cewa wa qultu ya rasulullah kuma shi umar yace ya ma'aikin Allah inna nisa'aka yadkhulu alaihin albar wal fajir lalle matan ka manzan Allah mutumin kirki da mutumin banza dukkan su shiga suke yi wurinsu kasancewar gidan manzan Allah gida ne na kowa ai uba ne ga kowa ko mutum da ya shiga gidansa ai ba wani wannan to shine Umar ya gani ya lura ai matekun manzan Allah kowa shiga yake da na kirkin da na banzan dukkan su shiga suke yi kamata yayi a samu wani shamaki wanda zai hana da na kirkin da na banzan dukkan su shiga su a lokacin nan mi aka yi falau umar yake cewa falau amartahunna an yahtajibna ai da ka umarce su manzan Allah su ringa lullube jikinsu sai umar ya ce fa nazalat ayatul hijab sai aya wadda take bayani akan mata su sanya hijabi sai ta sarka ita ce ayat da take suratul ahzabi ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alayhinna min jalabibihinna zalika adna an yu'rafna fala yuzay wa kana Allahu ha gafurur rahima yake cewa ya kai annabi ka hadi ma matanka da diyanka suwaye diyan shi da kai Fatima a lokacin nan da ɗiyanka da matekun mummunai dukkansu su lullube jikinsu su lullube jikinsu wannan shi shi ne ya yi kusa da ka a gane su kamar ka a gane tsiraicinsu ya ce kuma wa kana allahu gafurar rahima wa zalika adna yuwar mura falayu zai ka a gane su a cutar da su kenan wannan na kirki da na banza sun shigo takan yi na banza ya cutar da su kallo da zai musu wannan shi ma yana iya cutar da su kenan abinda ake so Allah ya gafarta amma dai daga yau hukunci ya sauka kowace daga cikin su da matanmu da matan manzon Allah da matan shi da diyan shi da matan mu ne dukkan su umarni ne su lullube shi su kenan wannan da dacewar waje ne wa fara yin magana Umar ya fara yin magana Qur'ani ya sabka ya datar da shi akan abin da ya faɗa sai na uku yake cewa wajtama'a ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama nisa'uhu fil ghira mate kun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sun hadu sun yi assembly na su sun hadu akan kishi sun caza manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama sabida mi sabida babu wani abu wanda babu wata wata governance wadda take da wuyar sha'ani kama a ce maka a baka mata a ce ka kula da su wannan abu ne mai tashin hankali to wannan in matanka ne kuma a shad in baka san su ba wannan hukunci ne kurum za a yi kana iya like ido ka buga sanda amma da in matanka ne da ko inda bai yiwa a buga musu sanda sai dai a wuce wurin to nan matan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama dukkansu suka yi assembly general a kan kurin manzan Allah nan sai an yi kaza suka haɗa a kan shi suka meta a lokacin nan manzan Allah saboda tsananin da aka bi manzan Allah ya ƙaura masallaci ya ce yayi yayi wata guda zai ɗau amma dai duk irin kaushin sahabbai diya irin yankon diya irin taurinsu ji a garin makka ji abin da aka bi a garin madina munafukan garin madina daidai da sa'a guda manzo Allah bai taba guje da su ba bai taba nisa bai taba nesa da arbasu ba yace a'a an bata mun rai baran tafiya ya tashi shiga gidan shi yayi kwana ɗaya ko yayi awa biyar bai huto ba manzo Allah bai taba yin haka ba amma dai matan shi saboda abin da suka yi sai da ya hutu wata guda aisha take cewa na fi kowa damuwa a cikin matan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama a kan manzan Allah bai cikin gida ya mana hushi ya huta ya ce da ma ya shigo cikin gida sai ta lissawa mai ta ce ai manzan Allah ai kwana 29 kai jima ai uwayen namun sai godiya yake cewa ta yake ce mata to ai ai asharu hakaza wa hakaza wa hakaza yake ce mata ai wata ai kwana 29 ne ai ba ba ba ba ba, ba kwana 30 bane ba ita da ita ta ga ya shigo ta damu da dawo gidan amma dai kasancewar kurmu dai yanayi ne na mata Allah gafarta musu sai ta ce ai 29 aka yi alashin gafarta ya ce musa ai ba 29 bane ba wannan wannan wata kwana 29 ne ba kwana 30 ba kenan a lokacin da suka haɗu wa'annan sahabban matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama suka haɗa kishinsu suka haɗa kishinsu akan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a lokacin da Umar sai ya zo ya ce musa asa rabbuhu in tallaka kunna an yubdilahu azwajan khairan min kunna yace yayi kusa ubangijinku ya sake ku ya bashi wa'ansu mata wanda suka higu alheri wannan kalmar Umar ya faɗe ta kamun a saukar da aya asa rabbuhu in tallaka kunna an yubdilahu azwajan khairan min kunna kurum ana nan sai ga jibril ya zo da wannan aya asa rabbuhu in tallaka kunna an yubdilahu azwajan khairan min kunna muslimatin bangaren musuluncin sai an samu wanda manzan Allah za a baddala ne da su sai sun yi ku rike musulunci muslimatin mu'minatin qanitatin ta'ibatin abidatin sayyibatin kuma wa abkara banda Aisha babu wanda budurwa wanda manzan Allah ya arme ta amma dai dukkan ku idan an share ku dukkan ku budurwa za a bashi kun ga wannan dace ne ga Umar yace fa nazalat kazalika tabbas irin wannan ayar yanda yanda Umar ya faɗe ta da alfazin da wani sai ayar ta saka kamar haka wannan ba karawar fadala bace ba Allah datar da mu sai yake cewa wa muwafaqati Umar lil Qur'an aksara min zalika dace na Umar a cikin alqur'ani ai suna da yawa ba wannan bane ba kadai guda ukun nan ba suna da yawa yake cewa qad awsalaha ba'dhum ila aksara min 20 wa an malamai sun kai su zuwa ga wurin dacewar da yayi a wurin sabka alqur'ani wurin wurin guda 20 wurin guda 20 yana magana jibril yana tabbatar da ita ga maganar ubangiji yake cewa wa min zalika daga cikinsu ya ce akhraja muslim an umar qala wa faqtu rabbi fi salasin fil hijabi wa fi asara badrin wa fi maqami ibrahima yake cewa imam muslim ya hutar da wannan hadisin daga umar bin daga umar bin al-khattab yake cewa wa faqtu rabbi fi salasin na dace akan sabkar alqur'ani game da ubangiji na akan abubuwa guda uku yake cewa fil hijab bangaren sanya hijabi na mata kamar yadda muka karanta ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina hadisi wanda ya gabata hadisin Anas bin Malik yake cewa wa fi asara badr kuma da wurin deteni wannan fursuna na yakin badar wanda aka kama na yakin badar a lokacin nan ma nayi dace ga abinda ubangiji da yake so nan ya akai yakin badar da aka zo aka kare kowa da kwai dan uwan shi dama yaki ne garin makka da waɗanda suka yi hijira da garin da mutanen madina waɗanda suka kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su 313 kauli mafi rinjaye suka huta su tafi su amshe kafila tawaga kayan fatauci na Abu Sufyan ba yaki suka huta ba da suka huta kuma ubangiji ya tabbatar da su ya aka umurce su su fita su yaƙin kurum su tafi a tafi a haɗu su kasancewar kahoran ƙuraishawa sun ji labarin manzan Allah gashi ya huto yana nema ya tare kayan fatauci na abu sufiyan suka ce to dama haɗuwa ta zo ɗaya daidai da zama mu tattaru mu haɗu mu tahimmi yaƙe shi mu ƙare da wannan musulunci dukkan kin kamun su ƙarfi suka huto su dubu ɗaya da ɗari da ɗari da goma sha uku wata ruwa da ɗari da ɗari uku da goma sha uku haka dai waɗanda tana da wannan da kwai saɓani a wannan su dai sun ɗara akan dubu suka huto daga garin bakka suka haɗu a nan badar bakin rijiya wadda take rijiyar badar suka haɗu a nan da suka haɗu 300 kan min fi'atin kalilatin galabat fi'atan kasiratan a hankalce bai yiwa da yawa kaɗan su rinjaye da yawa a hankalce sai dai wallahu yu'ayyidu bi nasrihi man yasha Allah yana karfafa wanda yake nema da yake yake nema ya bashi nasara da wanda ya gada haka aka zo aka gwabza yaƙi da aka gwabza yaƙi aka kashe sabon manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama aka kashe musu mutum goma sha uku suka kashe mutum saba'in kuma suka kawo mutum saba'in amma dai yaƙin da kwai mala'iku wanda suka sauko kamar yadda zai da muka yi bayani mala'ikun da suka sauko muke bayani kan fadalan mala'ikun ba da suka sauko yaƙin yaƙin badar ba ɗaya ba suke ba da sauran mala'iku ba fadalarsu ta yi sauran mala'iku su kuma lokacin da aka fadribu fokal a naƙi wadribu minhum kulla bana duk daga kaga an kashe mutum an bugi wuya ko kuma an bugi nan nan saman ya tsotsi to ka tabbata ba kishin mutum bane ba kishin mala'ika ne a lokacin da aka kama wannan mutum saba'in aka zo da su garin madina manzo Allah sai ya ce wa ya kiraye abubakar ya kiraye umar da ya kiraye su sai ya ce to shawara ai can فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر umarni aka yi wa manzo Allah duk abin da za yi ya shawarci sahabban shi ya shawarci Umar da Abubakar ya ce wa Abubakar to gashi nan wa'annan mutanen wannan da aka kamo na yakin wannan me kuke gani za a yi da su me kake gani za a yi da su Abubakar ya ce to manzo Allah da kai dan uwana a ciki da kai dan uwanka a ciki da kwai dan uwan Umar a ciki kenan kowanne kurum ya kawo wani abu a fanshe shi a sake shi ya koma can gabansu ya ce to kai kuma umar ne kake gani ya ce a'a manza Allah ka ɗauki takobi duk ɗan uwanka da kwai abbas kahuri ne a lokacin nan ɗan uwanka ne da yanke mai kai a ba da ɗan uwana da kwai su a ciki in yanke musu kai shi ma ɗan abubakar a ba shi ɗan uwan shi kai yanke musu kai shi abubakar da kwai ma ɗan shi a ciki manzo Allah bai afi shawarar ba Umar ba sai ya dauki shawara Abubakar kowa ya kawo abin da gare shi sai ya fansu kanshi ana nan ana nan kurum sai ga aya ta sabka ma kana lin nabi an yakuna lahu asra hatta yuskhina fil ard turiduna arda dunya wallahu yuridu al akhirah wallahu wallahu azizul hakim turiduna arda dunya wallahu yuridu al akhirah wallahu ghafurur rahim لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم فيه عذاب عظيم wannan ayar da ta sabka sai ga Umar sai ga Abubakar da manzon Allah suna ta kuka mi ayar take cewa bai dacewa ga annabin Allah ya kasance yana da fursunan yaki ma kana lin nabi an yakuna lahu asra bai dacewa ga manzan Allah ya kasance yana da fursunan yaƙi ya ce hatta yusuki na fil'am har sai an zub da jini a doron ƙasa wannan mutane kun sake su sai su ƙara ƙarfi kuma su dawo muku abin shawara mai kyau shi shi ne kurum a zub da jini turiduna arada duniya da kai da abubakar kuna san abin da yake abin da aka bujiro muku na duniya ɗan abin da za a baku wallahu yuridul akhira ubangijin ku lahira ai yake ba ba wannan abin da yake nan duniya ba lahiran muke so mu ba ku wallahu ghafurur rahim kuma Allah ku mai gafara ne kuma mai jin kai ne yace amma di laula kitab in ba dan wani littahi ba sabaka wanda ya riga ya huce lamassakum fima akhadtum fihi azabun azim kan wannan abin da kuka aikata kuka amshi wani abu na duniya kuka saki wannan mutanen da aka kama bangaren wannan yakin ya ce wallahi da azaba mai tsanani da hita sami ku da kai da abubakar manzan Allah ake hudu ba haka nan mine ne malaman tafsiri sun yi ta bayani akan kitabu minallahi sabaka wanne ne littahi wanda ya gabata shine dai kauli mafi rinjaye suke cewa shi shine shawara an tabbatar da manzan Allah akan duk abin da za a yi shawara inda kai shawara babu da ya ce to in ba don an yi shawara ba da shi kaɗai ya yanke hukuncin ko da abubakar ya yanke hukuncin ba tare da shawara ba to wannan azaba mai tsanani da hita sami a kalgashin wannan ayar da ta sabka umar da abubakar suke ta kuka suke ta kuka umar da ya shigo ya gani suna kuka ya ce musu ku haɗi mini mine ne ya sanya ku kuka in ya kai in yi kuka ni ma in yi kuka in bai kai in yi kuka ba a tabaka ma ku ni ma hayin taya ku in yi kamar ina kuka haka ne suka bayyana mai ga abin da ya sarka da azaba ta zo da kowane ubangiji zai tsiratar sai kai umar wannan daraja take nuna mana ku ba daraja ba ba karamar daraja ba ce ba shi sanya manza Allah sallallahu alaihi wasallama yake bayyana mana kamar a cikin al'ummar shi abubakar kamar isa yake annabi isa annabi isa lokacin da aka zo aka tambaye shi aka ce ya azabtar da wannan mutanen me yace ta yi in tu'azibuhum fa innahum ibadu wa in taghfir lahum fa antal ghafurur rahim ya ubangiji in ka azabtar da su ga abin da suka yi ga laihin da suka yi sun saba amma dai ubangiji in ka azabtar da su in ka azabtar da su ai bayan ka ne su ma kuma in ka gafarta musu kai ai mai gafara ne mai jin kai me yake nuna mana sanyin annabi isa sai yake masalama da shi kuma umar da shi da annabu nuhu kamar ɗaya suke wurin zafi annabu nuhu mai yace wa ƙala rabbi la ta zar alal ardi min alkafiri na da gyara ubangiji shahe su a ƙare da su kurum kadda kamar kowa har sai da ya kawo ya kawo hujjar da zai sanya ka ba a bar sanka innaka in tazarhum ubangiji in ka bar su a ƙarasa da su in ka bar su yudillu ibadaka ai za su fitar da bayinka wala yalidu illa fajiran kafara kuma ba sa a yi kowa ba sai fajiri wanda yake kawo kurum hanya ɗaya ubangiji a shahe su kuma ubangiji ya amsa ya shanye su to haka matsayin umar kamar annabi nuhu ne wurin zafi kurmi duk abin da ya zo yankewa ake yi a huci shi kuma abubakar kamar su annabi isa ne sanyi kullum ake nema sauki ake nema amma dai shi kuma manzan allah sai ubangiji sai ya sanya mana wa kana bil mu'minina rahima game da mutane game game da mummunai mai tsananin jin kai ne manzan allah kenan wa raukunta fazzan galizar kalbi lambaddu min aurin da kana da kaushin rai kana da tsanani da mutane da sun juya baya sun baka baya sai maganar da malumai suke yi siyasa duk lokacin da ake so a ɗabbaka ta to tilas wani wuri sai an yi tsanani wani wuri sai an yi sanyi sai ya kasance kana da bulala guda biyu bulala ta jinka da bulala ta rashin tausayi saboda shi dan adam ubangiji haka yi shi wannan kai kai da shi kunnan kashi gare shi sai ka karya sannan zai shi wannan kuma in kai magana ana ji Allah datar da sai na biyu na uku yake cewa wa fi maqam ibrahim da wurin da matsaya inda ta maqam ibrahim sai ya ci gaba da cewa روى أصحاب السنن والحاكم عن عمر أنه قال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا فأنزل الله تحريمها تحريمها wannan malaman ashabu sunan turmuzi imamu nisa'i imamu abu dawud imamu ibn imaja imamu imamu darimi sun hutar da wannan hadisin da shi ma imamu alhakim a cikin musadrakain shi daga umar yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa Allahumma bayyin lana fil khamri bayanan shafiyan yace ya ubangiji ka mana bayani akan giya bayani wanda yake warkakke idan mun ji bayanin nan an kare kurmu ma sake komawa kanta ba fa anzalallahu tahrimuha sai Allah ya sabkar da haramcin giya kasancewar lokacin nan sun kasance sahabbai suna tambayar ubangiji yas'alunaka anil khamri wal maisir qul fihi ma ismun kabirun wa manafi'u lin nas wa ismu ma akbaru min nafa'i ma wa yas'alunaka ma za yunfiqun a cikin bakara suna tambayar ka akan akan akan akan giya da tata yane ne yane ne wane ne hukuncin sai yake cewa a ai da kwai da kwai dai zunubi ne a cikin su lakin yake cewa sai dai da kwai amfani kuma wa manafi ulintas kuma da kwai amfani a ciki ɗan giya in kaɗan sha kaɗan ji ɗan tsamu kaɗan ji wani canjin yanayi ita kuma tatar da za a yi idan an yi an ɗan samu ɗan wani abu a sanya aljihu shi ne manafi ɗin yake cewa amma dai ismu ma lahinsu ya yi yawa akan akan akan akan amfaninsu sai ya bayan shi kuma sai aka sabkar ya ayyuhal lazina amanu la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna ya ku wanda kuka imani kasancewar a lokacin nan da ko inda aka samu daga cikin sahabbai da kai wannan wani malami tsohon ra'isul qism ya rubuta wani zanci yana bayani akan akan dalilin da ya sanya ya kawo riwayar da daga cikin sahabbai aka samu wani yazo ya shage shi yazo ya shiga masallaci yana karanta alqur'ani a aya yake cewa qul ya ayyuhal kafiruna a'budu ma ta'buduna antum a'buduna ma a'budu da makamanta haka wai ya ku wanda kuka duka sai ya kore la la la in kenan kuma mun kore wacce ake nema zan bota abinda kuke bota ba ku bota abinda muke bota da makamantansu ya sha ta kai mai yar sabon da ya zo yana sabbatu a cikin a cikin sallar shi a lokacin nan mi aka yi sai ubangiji sai ya saukar da wannan aya ya ayyuhal ladzina amanu la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna kada ku tsanci masallatayya har alhalin kuna maye har sai kun san abinda kuke faɗa a lokacin nan sai aka haramta shanta lokutan sallah tsanka tsakanin azahar da al'asar tsakanin la'asar da magariba tsakanin magariba da lisha da dare da da sahi duka mutane shan kayan su suke bayan sallar asbahi sai daga baya ubangiji ya sabkar da aya ta ƙarshe wadda umar yake cewa duka wannan bayanin guda biyu da kwai su a ce alƙur'ani a lokacin da umar yake cewa ubangiji ka mana bayani bayani wanda yake gamshashe bayani mai warkarwa wanda giya in wasa ta za a fasa ta a lokacin da sai ubangiji ya sabkar da wannan aya ya ayyuhal ladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali shaytani fajtanibuhu la'allakum tuflihun ya ku wanda kuka yi imani lalle giya da caca da da da da da maisir khamr wal maisir wal ansab rataye rataye a ringa tan a ringa kandin ba kamar tayi dukkan su wannan rijisun ne da najasa ne daga ayyukan daga daga ayyukan shedani ne ku nisance shi to daga lokacin nan ayu da hawajiya kwata kwata inta ta haramta kenan wannan yana ƙarƙashin abin da umar ya yi addu'a ya ubangiji kamar bayani bayani warkakke a lokacin da aka saukar da wannan ayar sai musu bayani bayani warkakke akan giya sai nukuta ta uku yake cewa akhrar tabarani an ibn abbas qala lamma aksara rasulullah sallallahu alaihi wa sallama min al-istighfar liqaumin qala umar sawa'un alaihim fa anzala allah sawa'un alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum lan yaghfir Allahu lahum yake cewa wannan hadisin Imam Tabarani ya hutar da shi daga Ibn Abbas yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa yayin da manzon Allah mai tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi yayawaita yiwa wa'ansu istighfari wa'ansu kahurai ne manzon Allah yayawaita yi musu istighfari a lokacin nan Umar ya zo ya ce wa manzon Allah saboda ƙarfin gwiwa saboda jajircewa saboda jamuyar shi ya ce wa manzon Allah sawa'un alaihim ka musu istighfarin ko kakka musu duk ɗaya ne ba ga manzan Allah ya jajirce yana yi musu istighfari amma dai Umar ya tabbatar wa manzan Allah ka musu ko kakka musu duk ɗaya ne a lokacin nan mai ubangiji yayi sai ya saukar da ayar da take cikin suratul munafiqun yace sawa'un alaihim ka musu istighfara sawa'un alaihim ko ka musu astaghfarta lahum aw lam tastaghfir lahum ka musu istighfarun ko kakka musu lan yaghfir Allahu lahum Allah bai gafarta musu kuma haka ne bai isa ya shirya ba ko bai isa bai nemi wani ba gawara ba saboda nihayatar ma duk an hana shi ya neman ma ya neman ma wa an su istighfari wata aya take nuna mana manzo Allah an hana wa an haramta mai neman musu istighfari ha ma kana lin nabi wallazina amanu an yastaghfiru lil mushrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim bai dacewa ga annabi ga waɗanda suke tare da shi na daga mummunai su neman ma makusantansu neman gafara bayan sun rigaya sun tabbatar wa'innan mutanen da suke neman magafara hakika mutane ne wanda ubangiji ya riga ya batar kasu sun mutu akan bata bai dace an hana shi yi haka yake cewa wa makana istighfaru ibrahim li abihi kai manzo Allah wai shi ma annabi ibrahim da yake yi wa baban shi istighfari yace illa an mu'idatin wa'adaha iyya alƙawali ne yayi wa baban shi yace eh zan me zan maka istighfari tunda can ya abati aragibun anta an alihati wa illa illam tantahi al-arsh manaka hatuni baliya qala aragibun anta an alihati ya ibrahim la illam tantahi qala aragibun anta an alihati mutuna wani qala قال يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراجب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي amincin Allah ya tabbata a gare ka ya kai ma'ayyina amma ni na maka alƙawari zan neman maka gafara inda hukana ni hafiya wannan alkawali ne shi ne aka tunatar da manzan Allah ai shi ma annabi ibrahim da kaga ya nemi ma baban shi alkawali ne shi kuma ke alkawali a cika shi kenan dan ya ma baban shi alkawali shi sanya aka ba shi damar ya neman ma ma'ajin shi shi ma gafara don haka kai daga yau kanka kara neman ma mutane gafara kenan wannan umar ya ga manzan Allah yana neman musu gafara sai ya ce musu to ko ka neman musu ko kanka neman musu ba ba abin ta ubangiji wa wannan istighfar naka ba amfanin da zaya musu sai ga aya nan ta sabka sawa'un alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum lan yaghfira Allahu lahum inna Allaha la yahdi al fasiqin lalle Allah baya shiryar da mutane wanda suke fasikai insha Allah sauran mu minti biyu kuma sabon babi ne zan mu shiga wanda yake mana bayani ta'abbuduhu wa khawfuhu min Allah ibada shi yawan ibada shi da kuma tsoron Allah da na Umar yarda Allah shi tabbata a gare shi Allah ƙara mana tsoron ubangijinmu ya ƙara mana ƙaunar umar ya ƙara mana ƙaunar dukkan sabon manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ya tashe mu tare da wa'annan sahabban ridwanullahi ta'ala alaihi kullum muna maimaitawa lalle shi mutum za ya tashi ne tare da wanda yake so almar'u ma man ahabba yawmal qiyama riwaya ingantatta lalle mutun zaya tashi tare da wanda yake so ranar tashin kiyama wayannan mutanen da muke gani mutane ne wanda suka yi abin da mu kuma iya yin shi ba daidai daidai daidai rabin rabin daidai dan dabino guda na sahabi wanda zai ciyar wallahi tallahi mu ciyar da zinariya gwargwadon dutsen hudu wallahi bai kai ba daidai da nasif rabin da bino wanda sahabin manzan Allah zai ci kuma sun yi rijalu sadaku ma ahadullahi alai mutane ne mazaje ne wanda suka gaskantar da abin da ubangiji sai musu alkawari mu gashi nan ana haɗi mana yau da gobe kaza kaza kaza kaza amma dai sallah wannan a cikin jami'i wahala take ba mutane ne wanda suka bada rayuwarsu suka bada jinanansu akan su ɗauka kalmar la ilaha illallah kuma da abu sai ba da abin da bai taho mana ba hanyar ba a samu an suwai daga cikin al'ummar manzan Allah wanda su ringa daga baki suna zagin su suna tsine musu to wallahi sai dai tsinuwa ta dawo kansu kuma su su ne tsinannu daga nan har ranar tashin kiyama kuma su tabbata duk da aka gamu gaban ubangiji ubangijin su zai tayar da su kuma zai musu shari'a tsakanin su dan me sanya suka yi suke ci musu wannan mutuncin an baka iya buhudin magana ba mai kyau ba to kai shiru kuma wajibi ne a ƙida ahalus sunna wal jama'a akan kowa ya su wa'innan mutanen dan su ne suka haskaka mana abin da yake gabanmu dalilin su muka samu wannan shirya Allah ƙara datar da abin da muka faɗa daidai Allah ba mu ladan shi kuskuren da muka yi Allah gafarta mana Allah sanya wannan taron da muka yi taro ne har gaban ubangiji karkashin inuwa larashi allah ba mu zaman lafiya ya ba ma kasan mu kwanciyar hankali abinda yake tunkararka allah sanya a yi lafiya a ƙare lafiya wa'inda ubangiji ya tabbatar mana da su suna neman mu da alheri allah ka ba su wannan mukama wanda kwa suke neman mu da sharri wanda ba sa mana adalci ba ubangiji ka nesantar da mu da su kuma ka nesantar da su da wani Allah ƙara kiyaye mu ya ƙara kiyaye kasan mu Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina wasrif anna sharra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alayk innahu la yazillu man walayt wa la yu'izzu man adait subhanaka Allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk